الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديني وتخشى الناس فالله حق أن تخشيه فلما قضي زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أتيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا يا رسول الله na lokacin da kake gayawa lillazi an amallahu alaihi wa an amta alaihi kake gaya wannan mutum wanda Allah ya yi masa ni'ima ya bashi imani ya ba shi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya ki iyayensa dan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya zabi ya zama bawa akan ya zama da ya bi iyayensa saboda ni'imar da Allah ya yi masa ta imani da sonka ya rasulullahi wa an amta alai wanda kai ma kai masa ni'ima kace to tun daga yau ka mai da shi danka ba bawa bane ka yantar da shi ka mai da shi danka kai masa ni'ima amsik alayka zawjaka wattaqillaha a lokacin da kake masa wa'azi shi ainihin zai dubu ibn haritha masoyin manzon Allah ne da tsarni har ana masa kira a hibbu rasulillahi masoyin manzon Allah ɗansa usama ana kiransa hibbu rasulillah ibn hibbi rasulillah masoyin manzon Allah ɗan masoyin manzon Allah duk magana da ta gagara a gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam to shi usama ake turawa ku tura usama je ya gaya masa har lokacin da matan nan ta yi sata aka yanke mata hukuncin za a yanke mata hannu yar gata ce aka nemi wanda zai roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka rasa sai Usama aka tura da yaje ya ga mata ja Usamatu atuhibbu an tashua fi haddin qarwajab fi haddin min hududillah qarwajab kana so kai ceto cikin haddi daga cikin haddodin Allah ya riga ya wajaba kuwa to wannan shine zaidun harisa wanda Allah ya masa ni'ima ya bashi imani ya bashi son annabi sallallahu alaihi wasallam annabin kuma ya masa ni'ima ya bashi yanci ya yantar da shi wa an amta alaihi amsik alayka zawjaka ya kawo masa shawara ne yace ya rasulullahi matan nan ina ina zaune da ita akan hakuri shekara wajen shekara guda kenan muke zaune amma bana jin daɗin zama da ita tana nuna mini girman kai ni dai bana jin daɗin zama zan sake ta ya rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a'a ka rike matarka ka ji tsoron Allah ka rike matarka ka ji tsoron Allah ka rike matarka cewa annabi zai aure ta bayan zaidu wannan ai asiri ne tsakanin Allah da annabi kuma Allah bai riga ya gaya wa annabi ya gaya wa mutane ba yaushe annabi zai tona asirin da ke tsakaninsa da Allah ya gaya wa mutane tun ba izini me ya kamata ya gaya masa ka ji tsoron Allah ka rike matarka abin da ya kamata ya gaya masa kenan أمسك عليك زوجك واتق الله الله يأتي وتخفي في نفسك ما الله به يا رسول الله a lokacin da kake ce masa ya ji tsoron Allah ya rike matarsa ai ka san wani abu na asiri na tsakaninmu da kai wanda ka san dai ba daɗewa Allah zai bayyana shi amma kana ɓoye da wannan asiri wa tukfifi nafsika kana ɓoyewa a zuciyarka malla mubdi abinda Allah zai bayyana nan kusa shine aurenka da za ka aure ta bayan zaidu ya sake ta to daga baya da abin ya yi tsanani sai zaidu ya sake ta to da ya sake ta ta gama idda sai Allah ce ya aure masa da ita Allah ce ya daura musu aure da shi da ita ba sauran wata magana ba maganar wani waliyi ko maganar sadaki ko maganar shaidu a Allah ya bashi ta ya aure masa da ita tana yin magana da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takan ce ku matan gidan nan kowace iyayenta ne suka aurar da ita wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni fa daga Allah Allah ne ya daura mini aure ya aiko Jibril ya gozo ya ga manzon Allah an daura mini Allah ya daura mini aure da shi ko iyayen ku ne suka daura muku aure da shi amma ni Allah ne ya daura min aure da shi ya aiko ko Jibril tana gaya wa Aisha ni din nan ni ce fa wanda Allah ya daura mini aure da mai gidan nan ya aiko a bada labari ita kuma aisha ta ce ni din nan fa ni ce wanda munafukai suka yi wa ƙarya Allah ya aiko ayo ya ce ƙarya suke yi ni na kukuta kowace tana kirari da abin da Allah ya bata wata Zainabu tana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ni ina da daraja guda uku a wurinka wanda duk matan gidan nan ba wanda za ta faɗi wannan irin daraja sai ni ni dai Allah ne ya daura mana aure ni da kai su sauran matan gidanka ba haka bane na biyu ni da kai kakanmu ɗaya ne ni yar umaimatu ne yar abdulmuttalib kai dan abdullahi ne dan abdulmuttalib kare kakanmu ɗaya duk gidan nan ba mata gidan nan da take kakan ku ɗaya sai ni na uku da aka da Allah ya daura mana aure jibrilu ya aiko ya faɗa duk matan gidan nan ba wanda Allah ya aiko jibrilu akan magana aurenta radiyallahu anha wato wata ce mai yawan ibada mai yawan kyauta har Aisha tana cewa gaskiya duk matan gidan nan ba wanda nake tsoro sai ita ita take kusa da ni wajen daraja a gidan nan ita zai na mugunta jashi to Allah ya wannan ne don ya karya wancan ka'ida ta idan mutum ya dauki da ya ce ɗansa ne to ya zama ɗansa din wajen zai gaje shi kuma ba zai auri matar dan ba dan ba zai auri matarsa ba ya zama hukuncin ɗansa Allah ce ya karya wannan saboda haka ne wajen mata haramtattu yace wa halailu abna'ikum allazina min asladikum an haramta muku matan ƴaƴanku amma ƴaƴan da kuka haifa da tsotson ku fa banda dan dan uwanku banda dan da kuka dauka kuke kuka ce dan ku ne wai ka zuwa lillahi an Allah alaihi wa an amta alaihi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdihi wa takhsha nasa kana jin tsoron maganganun munafukai da kafurai a ce ai Muhammadu ya auri matar ɗansa Muhammadu ya auri matar ɗansa kana jin tsoron maganar su وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس فالله حق أن تخشيه أي كي كافي كو واسني ألا شيني يفي أجد ورنسا أكل مغنم ما سمى غنغنو يا رسول الله عائشة تتي ورنا آية shaida ce annai baya koyon aika da Allah ya aike shi da yana koyi wata maganar da Allah ya aike da ba zai faɗi wannan ba wa tukfi fi cewa amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukfi fi nafsika man lahu bi wa takhsha an-nasa fala haqu an takhshahu da manzo Allah yana koya aika da ya koya wannan falamma qadai zaidu min hawa qalan yayin da zaidu yaronka barerenka masoyinka wanda ka auren masa da wannan kanwata ka yar babarka da ya gama zama da ita shekara guda suka gama zama su na aure ya biya bukatansa a jikinta wato ya ta kwana da ita kenan zawwajna ka sai bayan nan da ya sake ta mu ne muka daura maka aure da ita Allah ne fa yake magana mu muka daura maka aure da ita zawwajna ka duk sahabbai babu wanda sunan sa ya fito alqur'ani sai zaidu hatta abubakar Allah yana ce masa iz yaqulu li sahibihi sahibihi Allah ya masa kiran cewa shi sahibin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma zaidu sunan sa karara aka fito da shi faramma qadai zaidun minha wa dan yayin da zaidu ya zauna da ita ya biya bukatunsa tare da ita irin abin da yake shiga tsakanin mata da maza ya shiga tsakanin su zawwajna ka sai muka auren maka da ita mun yi haka ne likai la yakuna ala almu'min harajun fi azwaji iyaihi don daga kanka kada wata rana wani mumini yana so ya auri matar wani ɗa wanda wanda ba ɗansa bane ɗan ɗan uwansa ne ko ko ɗan da ya ɗauka ce ɗansa ne ab- yana son ya auri matar abin ya masa nauyi shikenan mun riga mun ɗauke wannan nauyi likaina likaila kun ala mu'min harajin fi azwaj a cikin sha'anin matan aqiyaihim ƴaƴan da suka yi da'awan ƴaƴansu ne wanda ba ƴaƴansu ba idza qadaw minhunna wataran bayan sun kwana da su wa kana amrullahi maf'ulan al'amarin Allah ya riga ya zarce Allah ya riga ya kaddara ya hukunta ya gama komi Allah ya riga ya gama da shi jaffal kalam komi an riga an rubuta an gama har alkalami ya bushe sai dai komi in lokacin sa yayi sai Allah ya bayyana shi shi'unu yubdiha la shi'unu yabtadiha ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا ما كان على النبي من هرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا ما كان النبي من هرج فيما فرض الله له باب laifi ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan abin da Allah ya hukunta ko da abin mutane suna ganin kamar bai kamata ba ko ba shi da ba shi da da daraja yin haka ba kyau a duk abin da Allah ya hukunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bi kawai kamar yadda dai aka faɗa a can baya annabi shi wahayi kawai yake yi ba ruwansa da wani wani abu ko wata magana fi ma faradallahu lahu a cikin abin da Allah ya yanke masa ya hukunta masa ما كان عليه من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل haka ma Allah yake tsakaninsa da annabawa waɗanda ya aiko kamun ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan abin da suke umurnin Allah suke bi ba ruwansu da maganganun abu kaza ai wannan abin da aka yi bai kamata ba wannan abu bai kyau ba a in dai Allah ya ce ayi sai ayi kawai in Allah ya ce a bari sai a bari kawai sunnatullah haka haka hanyar da Allah ya aje min qabul tuntuni haka yake tsakaninsa da annabawa ما كان للنبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الأمر إن الله كله أقدريك كما أربوتيك كما ألسافيك وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم كون أبو hukuncinsa da lamarinsa da komensa yana hannunmu in ji Allah in sai lokacinsa ya yi sai mu bayyana shi haka kaddaran Allah take na mashi kadari
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا
aka yi jam'in wazifa ba za ka yi jam'in sallah mutanen kirki za ka yi jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a kuma ba a shanta ba za ka iya na ba ka bai ga shakki jami'a ka je ka tambayar da ake dajimi da wazifa da zikirin juma'a wasu kuma yana rabbika bukuratan wa asila
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أهلا إلا الله وكفي بالله حسيبا su allazina khalaw min qabl dinnan wanda suka wuce tuntuni haka suke tsakanin su da Allah duk abin da Allah ya ce shikenan su ne annabawansa manzanninsa allazina yuballighuna risalati llahi su ne masu isar da aikan Allah su annabawan nan da suka wuce wa yakhshawnahu masu tsoronsa yadda kake jin tsoron sa yadda kake kai san da aikan Allah yadda kake jin tsoron sa haka ɗan uwanka annabawa suke ya rasulullahi wala yashawna adan annabawa ba sa jin tsoron kowa illa Allah sai shi Allah shi kadai suke jin tsoro kai ma haka ya rasulullahi wa kafa billahi hasiban domin ba mutum zai ji tsoro tunda Allah ne yake bada umurni shine mahalici in Allah ya bada umurni sai kai kawai ai hisabi ba wanda zai wa mutum hisabi ya kai shi wuta sai Allah ba wanda zai mutu hisabi ya kai shi aljanna sai Allah to tunda Allah shine mai wuta shine mai aljanna in ya bada umarni ba sauran waiwaye kawai shi kenan sai ayi kawai abin da yace ayi shi Allah shi kadai ne mai yin hisabi ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما to daga yau kada in ƙara jin wani ya ce wani dan Muhammadu zai dan Muhammadu babu shi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je Madina ba shi da da namiji wannan sura ko a Madina take magana yanzu hijira tana da waje shekara hudu kenan aka yi wannan aure a cikin watan Zulqa'da aka yi wannan aure na Zainab bintu Jashin to a gaya muku ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum Muhammadu ba uban kowa bane daga cikin mazajen ku walakin amma shi rasulallahi shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta wajen zamowansa manzon Allah shine yake ubanku wato azwaju ummahatuhum wannan tana nan bata tashi amma shi ba uban kowa bane wanda ya haifa domin annabi sallallahu alaihi wasallam da yana da ɗaba da gagge to za a nada shi annabci tunda Allah ya nada ƴaƴan annabawa saboda su ji daɗi annabi Ibrahim an nada masa ƴaƴansa guda biyu annabawa annabi Isma'il bayan na bayan shekara goma sha uku aka bashi ishaq shi ma zama annabi ishaq sannan shi annabi ishaq ya zo ya haifi annabawa ya haifi annabi yaqub annabi yaqub ya haifi annabawa guda goma sha biyu to haka in annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa ya fi dukkan kowane annabi daraja to in faɗansa ya girma ba mainan annabawa zai zama ba annabi daga cikin annabawa zai zama to shi ko annabi babu annabi a zamaninsa tare da shi babu annabi a bayansa sallallahu alaihi wasallam an rufe annabcin kenan gaba daya tsakanin annabi isa da annabi muhammad ba wani annabi sai dai malik ibn sinani akwai malik ibn sinani Allah ya aiko shi to sai mutanensa wasu bari ya isar da aikan Allah ba sai suka ce ya kamata su yi masa kabari ya je lahira ya gano maganganun da yake faɗan nan duk ya gano su da idonsa ya dawo ya gaya musu alhali shi ma ya riga ya gani to sai ya mutu ta wannan hanya har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yassa yar shi malikun sinani din ta je ta gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma babu wani annabi mursali wanda ya isar da aika tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen shekara ɗari biyar da wani abu sallallahu alaihi wasallam to shi annabi ba uban kowa bane ƴaƴansa da ya haifa kowane ɗan namiji ya haifa to tun yana shan mama sai ya rasu ya haifi abdullahi ya haifi kasim da farko ɗansa namiji tun lokacin da ba aike shi ba ya haifi kasim sannan ya haifi abdullahi bayan aika to saboda haka ne ma ake kiran shi abdullahi da sunaye guda uku ana kiransa tsahir ana kiransa tsayyib a ga wani ƙauli to idan shi abdullahi shi na kiransa tsahir saboda an aiko shi lokacin da duniya ta riga ta tsarkaka an fito jahiliya an shigo musulunci tayyib lokacin duniya ta yi daɗi ta yi ƙamshi ai ka ya zo shi za a kiran abdullahi ɗahir tayyib to daga nan kuma bashi da ɗa namiji sai da ya koma madina ku yangarsa da muƙauƙis ya aiko masa da ita mariyatul qibtiyya da ya sadaka da ita ta aifa masa ɗansa da ya sa masa suna ibrahim shine ɗansa namiji na uku a wani ƙauli a wani ƙauli ku abdullahi daban amma ɗahir shi ake kiransa ɗayyib to in haka ne ‘ya'yan khadija sun zama bakwai kenan maza uku mata hudu shine babban ɗansa ne shine kasim sai abdullahi ɗin sai ɗahir wanda ake kiransa ɗayyib uku kenan manyan mata ‘ya'yansa kuma sai da zainabu daga nan kuma sai ummu kursum sai fadimatu daga zainabu sai fadimatu sai ruqayya sai ummu kulsum to ita duk waɗannan ƴaƴansa da mazan dai ba wanda ya iso Madina duk daga Makka suka rasu matan kuma an musu aure ita Zainabu dai ta yi aure har ta aihu an ba an ba da ita wajen wani dan uwanta na wajen uwa shine mijinta har sun haifi Aliyu Aliyu har ya kai murahiki ya rasu to sannan ita kuma ummu kulsum an ɗaura mata aure da sayyidina Usmanu wa Ruqayya kenan da farko har ma sun yi ƙaura sun je Habasha da ita ta haifi ɗa ɗaya namiji sunansa Abdullahi jikan manzon Allah a Habasha aka haife shi ɗan Ruqayya ɗin to da aka dawo shekara ta biyu sai ta rasu a lokacin da ake yakin Badar shine ma dalilin da sayyidina Usman bai samu halartar Badar ba amma annabi ya lissafa shi daga cikin mutanen Badar sannan aka bashi Ummu Kulsum bayan rasuwan ita Ruqayya to dukansu dai sun rasu ne ba wanda aka bari a duniya lokacin da annabi zai bar duniya sai guda ɗaya ita ce sai yadda tunisa al'alamin shugabar matan duniya da lahira ita ce fadima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya shekar da zai bar duniya sai suna zaune da ita da manzon Allah da matan gidan sai manzon Allah ce ta jimana sai ta kawo kunninta kusa da bakinsa ya mata rada da ya mata rada sai ta fashe da kuka da ta fashe da kuka ta kuka ce jiman sai ta ta ya kawo kunninta kusa da bakinsa ya masa ya mata rada sai ta kuma tana murmushi tana murna sai matan gidan suka tambaye ta bayan mai gidan ya tashi menene babanki ya gaya miki kikai kuka menene kuma ya gaya miki kai murna tace babana ya ce kullum watan ramadana in ya zo jibril sai ya zo an karanta qur'ani bakin duk abin da yake hannu sai an karance shi da matuƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana duniya to qur'ani bai gama sauka ba abin da ake da shi na hannu shi ake karantawa to har shekara ta ƙarshe kullum shekara sau ɗaya ake yi to shekara ta ƙarshe yace bana ba sau ɗaya muka yi ba bana sau biyu ne to da muka yi sau biyu nan ni ina ganin kamar babanki ba zai kai baɗi ba kenan tun da muka karanta sau biyu to babanki ba zai kai ramadana mai zuwa ba kenan shine dalili yasa muka karanta qur'ani sau biyu a bana to sai ta fashe da kuka sai ji mana ai karki kuka bayana ba za ki daɗe ba ke ce farkon wanda zai biyo ni to shi ne ta rasu bayan manzo Allah ya rasu da wata shida ita ma ta rasu manzo Allah ya bar duniya cikin rabiul awwal rabiul akhir jumada lula jumada saniya rajab sha'ban ramadan ina da kwana uku ran talata da dai tara su ita fadima to saboda haka wani ƴaƴan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam shi ba shi da ɗan namiji balle a ce wani dan Muhammadu a'a kowa a dangana shi wajen babansa uduhu li abaihu aksar inda Allah ma kana Muhammadun aba adam min rijalikum walakin min rijalikum daga cikin mazajenku walakin rasulullahi shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi da uban kowa kowa a hukunci amma ba uban kowa a shi ya haife shi ba a matsayin sa na wajen Allah shi uban kowa ne maza da mata amma ba shi uban kowa ne ta wajen ya haife shi ya gaje shi ba a'a a dalili to in annabi uban kowa ne yaya aka ya samu yayi aure a ka'ida duk matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fiskanta da fiska ta wajen yana son ta to wannan ta daga cikin ƴaƴansa ta koma matarsa ta fita cikin ƴaƴansa ta koma cikin matansa kuma a lokacin a hukuncin Allah ko tana da aure aurenta ya mutu inda annabi yana son ta ko ba taɓa yin haka ba annabi taɓa ganin wata mace yake yana son ta ya raba ta da mijinta amma yana da wannan asorati hujja wajen Allah duk matar da ya gani ya ce iya ce yana son ta shikenan aurenta ya mutu mijinta ya zama ɗanta inda zai yi haka ba zai yi ba sallallahu alaihi wasallam ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah duk da ana ga ana ga ma darajojinsa ne sallallahu alaihi wasallam tun daga ya ayyuhan nabiyyin da ake ga masa dinnan ولكن رسول الله وخاتم النبيين شي دai manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wa khatiman nabiyina kuma cikamakin manzon manzannin Allah nan ana nuna mana tunda aka ce khatiman nabiyina ba ce wa khatiman mursalina ko ka ce rusuli ba ya zama balle kenan wato ko annabi ba zai zo bayan annabi Muhammad balle manzo domin a cikin annaba ake daukan manzanni ba daukan manzo a kasa sai dai ya zama annabi a mai da shi mursali to ko annabi din martaba ta farko ba za a samu ba balle martaba ta ƙarshe ta ta manzanci babu wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya da'awan annabci bayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akallin abin da za a ce masa ya zama badijjali ya zama badijjal in ya yi da'awar shi musulmi ne to badijjali ne bijjal ne duk wanda ya bi shi ya bi bijjal ya rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wanda suka yi da'awar annabta a zamaninsa su musailamatul kazzab su dulaihatul asadiya su ga a zamanin kunzan ya kusa rasuwa din nan mutane sai ta da'awar annabta din nan to shi musailama ya yi da'awar annabta ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zo wajen sa ne don ya gaya masa ita wannan ƙasa Allah ya kasa ta kashi biyu shi ma da farko tukun yace masa yana rike da manzon Allah yana rike da wata ƴan tsumagiya haka yasa abin da yake tafe da ni ina so ne mu yi alƙawari da kai zan bi ka amma ka yi min alkawari in ka rasu ni ne annabi a bayanka ni ne annabi a bayanka in ka rasu mu yi alkawari annabi sai yana caka ɗinkin nan a ƙasa su ma gyara kaga cikin annabci na ko kamar wannan baka da shi ko kamar wannan baka da shi na yi mafarki na ga waɗansu munduwa guda biyu na zinariya a hannuna da na hura sai suka zama toka ashe lokacin da na ganka kana bako na sai kai mutumin kirki na sai kai mutumin banza ne to sai ya koma gida da ya koma najdinsa sai ya rubuto wasiƙa takarda daga manzon Allah musailama zuwa ga manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan gaisuwa ina shaida maka a ƙasa dai Allah ya raba ta kashi biyu ya aiko ka cikin kashi ɗaya ya aiko ni cikin kashi ɗaya amma da yake ku shawa mutanen mudar domin shi rabi'a ne ba mudar bane akwai jayayya tsakanin mudar da rabi'a ita amma da yake ku shawa ne masu danniya sai ka danna rabona da rabonka dukkan cewa Allah ya aiko gaba ɗaya zuwa ko ina da ko ina annabi ya ce amma masa da wasiƙa takarda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zuwa ga musailama makaryaci a gaya maka ƙasa ta Allah ce yurisa man yasha min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin to shi kenan sai ya ci gaba da annabcin ƙaryansa mutane kuma suna ta bin sa da yake bala'i in ya hauka mutum komi bayyana gaskiya sai bala'i ya bi ta kansa suka yi ta bin sa wai shi annabi ne ya rage musu sallah ya mai da sallah guda biyu yace ya shi annabcin Muhammad sallah biyar biyar ina rage muku bi biyu za ku rika yi to kuma in ya kama sahabi ya ka taba kama sahabi yace ka tabbata Muhammadu manzon Allah ne ce na tabbata Muhammadu manzon Allah ne ni ba sai sahabi ya shiru ni ba manzon Allah bane sai ya shiru ya ina magana yace ai kunne na baya ji to sai ya tambayi sahabi menene abin da kake tunawa wanda aka saukarwa mutumin ku Muhammadu ya karanta maka wani misali ya karanta masa wal asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri sai kafin ya jiji daga ce gaskiya gaskiya ni ma an saukar mun da irin wannan ni ma qad unzila ilayya misluha al-wahru ya wahru ya wabar innama anta uznani wa sadar wa sayruka hafrun wa naqar shi ma wai yayi ayoyi har guda uku wai maganan banza kawai wai ya zo mu ya zo mu ba abin da ke gare ta sai katon kirji da manyan kunni tafiya da kuma caccaka ne da tafiya da caccaka da tafiya kenan wai maganan ta kare ta qur'ani yake ya tambaya an me aka saukar muku karanta mini sai ce bismillahir rahmanir rahim alam ta kaifa rabbuka bi ashabil fil alam tilka fi tadlil wa arsala alayhim tayran babil tabim bi yatim sijil fajaran ka asma kace gaskiya gaskiya ni ma an sauka da wata irin wannan alfil wal fil wama adraka wal fil lahu dhanabun wasil wa sawtun tawil inna dhalika min khilqati rabbina la qalil maganan banza duk maganan banza ne in yaji wazariyati darwan fil amiyati zai ce wazariyati dar'an wal khabizati wal khabizati ita maganan banza sai ita masa dariya to hal yuqasu za bi inna allaha ya'muru bil adli wa ma talaha maganan banzanan ta kama da alqur'ani idan ya ji an ce fasda bi tumar wa arid al mushrikin innaka bayanaka al mustahzi'in yace shi ma an sauka masa da irin wannan ya baghdha bint dabda'ain kam tanqaliqin wa lakin al ma'i wa zal fi tin lal ma'a tadrin wa al sharaba tamna'in maganan banza wai ya kwaro dan kwari guda biyu wai da yawa muke jin kina kina kuka da daddare kina kuka a cikin ruwa da yawa muke jin kina kuka a ruwa sai dai ke ba saman ki yana cikin ruwa kasan ki yana cikin tako amma duk da haka ba kya gurɓata ruwa ko ba kya hana shan ruwa shi ke wai karafin ya ƙare kenan to duk da ya kafirci ne babu annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sa aka kashe shi aka kashe shi washi ya kashe shi a cikin yakin ridda duk wanda ya dawar annabta bayan annabi Musa ya zama badujjali ya rabu da addini ya rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam walakin rasulullah khatiman nabiyyin wannan nasi ne manzo Allah kuwa cikin hadisai da yawa ko wani hadisi in zai hudu ba sai ce a ana nabiyyu allazi la nabiyya ba'di ni ne annabin da babu ba annabi a bayana ni ne annabin da babu annabi a bayana sallallahu alaihi wasallam wannan nasi ne da qur'ani da hadisi duk wanda ya dawar annabta in an samu dama a kashe shi walakin rasulullah khatiman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima kuma Allah da haka yake masani ne bi kulli shay'in ba wai yana gagarar sa bane yi annabi bayan dama bane baya wannan baya cikin shirin sa bai ga dama bane subhanahu wataala
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا شوى النبتي يا قاري دقاء محمد صلى الله عليه وسلم يا دنيا ذات زمك ينام ai matuƙar kuna zikirin Allah zikiri da yawa ba za ku rabu da hasken annabi Muhammadu ba kar ku yi kuga cewa annabi ya bar duniya ba sauran annabi a baya ai duniya ta lalace kenan duk a'a matukan kuna zikirin Allah zikiri da yawa to ba za ku rabu da hasken annabi ba kuna tare da shi sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya ce ana jalisu man zakara ne duk wanda yake zikiri na tare da ni to saboda haka malamai suke ce azzikru mashhurul wilaya duk wanda yake son ya samu walittaka to ya yawanta zikiri to sai sahabbai suka kama zikirin nan da yawa suna zikirin nan da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wani wani jihadi ne yafi dan uwansa sai yace jihadin da aka fi yawan zikiri a cikin sa wace sallah ce ta fi salloli annabi ce sallar da aka yi zikiri da yawa a cikin ta wani wace zakka ta fi zakkoki zakkan da aka yi zikirin Allah da yawa tare da ita wani azumi ya fi dukkan azumin da aka yi zikirin Allah tare da yawa da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi a cikin ibada na bayin Allah wanne ne Allah ya fi so sai annabi ya ce mai zikirin Allah da yawa sai ma'azu ya tambaye shi ya ce to ko da jihadi zikiri ya fi shi ya ce ko da za ka je kai ta jihadi kai ta saran kafurai da mushrikai har takobin ka ya karye guntun kuma duk ya jika da jini mai zikirin Allah ya fi ka lada. wani kuma ya tambaye shi a cikin ibadun Allah wanne ne ya fi ya ambaci zikiri har yace masa ko da ba da sadaka yace ko da mutum yana cike da kuɗi yana ɗiba yana bayarwa yana ɗiba yana bayarwa wannan kuma ya ta zikiri ya ta zikiri to mai zikirin nan ya fi wannan to zikiri dai abu ne wanda yake zai ja mutum zuwa ga Allah dukkan waliyan Allah wanda annabi ya bar mu a hannunsu don annabi da zai zo tafiya ya bar mu ne hannun bayin Allah malamai malamai ko manyan su ne ake kiransu waliyai to duk duniya duk inda ka tafi a duniya tun daga zamanin da har yanzu nake magana nan babu inda musulmi zai soki zikiri sai dai wahabiyawa su kadai a duk duniya su kuma suna da dalilin su dalilin su sun yaƙi jikokin manzon Allah a makka sun kore sun kwace mulki da suka kore suka kwace mulki in aka zo ana wazifa sai zo tsaya me ake anan da tayi ana roƙon Allah ne Allah dawo da sharifai a mamnu mamnu kudai an hana an hana to kai kowane mutum ne ma in ya kwace mulki a hannun wani aka ce ga wasu sun taru suna roƙon Allah Allah dawo da wancan zai ji daɗi to saboda haka ne daga nan fa ai ba garin da yake da yawan masu ɗariƙa kamar makka amma da wannan abu ya faru na kwace mulki a hannun sharifai din nan to in an zo an taru ana wazifa ko ana zikiri sai a so su tambaya me ake anan ne ai roƙon Allah suke Allah ya dawo da sharifai su kwace mulki a hannunku to an hana an hana an hana mamnu an hana to daga nan sai aka nemi malaman siyasa kowa ya rubuta ya soki waliyai ya soki zikiri to aka yi rubuce rubuce na talibin sukan waliyai domin dukkan waliyan masu zikiri dukkan sai sun dangana daga jikan manzon Allah in mu tijjanawa ne shehu tijjani mu jikan manzon Allah ne in qadirawa ne sidi abdul qadir jikan manzon Allah ne in shazaliyawa ne aliyu shazali jikan manzon Allah duk wani babban wali wanda aka tauya duniya kowane ne jikan manzon Allah sai guda ɗaya tak shine ibnu arabi al-hatimi shine dan hatim da'i shi kadai ne wanda ba jikan manzon Allah ba to an ce dariqun nan to an faɗi maganar jikokin manzon Allah kin ana so su dawo saboda haka sai aka sa musu tsana da gaba dukkan mugun suna su za a sawa masu zikiri sufaye amma alhamdulillah duk da haka sun yi sun yau shekara ɗari da wani abu har yanzu ba su yi nasara sun hana a shiga ɗari kun waliye ba don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa alu baiti ka safinati nuhum man ta'allaka bihim naja karshen zamani jikoki na su ne za su zama jirgin annabi nuhu in dufanan son zuciya ya ci duniya to su ne za a rataye da su a tsira can son zuciya dai na dufana ya ci duniya duk wanda baya cikin masu zikiri to akan hadari yake don ba wuya ya ki su yayi gaba da waliyai yayi gaba da Allah saboda haka ne duk duniya ba inda ake kin zikiri ko dariku ko wali sai wahabiya su kadai su kuma na ga muku dalili su ne so kwaci mulki hannun sharifai kuma kowa ya san yadda masu juyin mulki suke in sun yi juyin mulki ba sa so a ambaci wanda su kwace mulki a hannun su din nan haka abin yake ka'ida ce kamar yadda kowa ya riga ya san haka to su kadai ne a duk duniya to da Allah ya kawo jaraba sai suka zo suna da kuɗi suna aika da mutanen su masu barbagandan kin waliye kowane gari su ba da kuɗi su gina masallacin kin Allah su ba da kuɗi su gina makarantar kin annabi su ba da kuɗi su- su su sayi waɗannan kuɗi suke bayarwa ake sayan mutane kuma alhamdulillah har yanzu dai gashi nan zikirin ana rike da shi ah, shi ne dai wanda yake Allah ya ce kai zikiri da yawa ka samu babban rabo wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihuna to don wani ya zo ya ce zikiri ba kyau kai bawan Allah da yake ai zikiri ne ko kai bawan wancan mutum mai kuɗi ne kai bawan Allah ne Allah yana umurni da mummuna abu inna Allah la yamuru bil fashai da zikiri mai yawa mummuna abu ne Allah bai ce wazkurullah kafiran ba Allah baya umurni a mummuna abu duk wanda ya ce maka zikiri ba kyau to ya ce maka waliyai babu su jikokin annabi babu su zikiri kuma ba shi da kyau to in ya ce maka zikiri ba shi da kyau din nan da sai ka bi shi a hankali in ka je ka tsaya in kaya alwala ya alwala in zai yi kama ya ce ashhadu an la ilaha illallah dakata kai ne kace zikiri ba kyau in zai kira sallah ce ashhadu an la ilaha illallah kace dakata kai ne kace zikiri ba kyau duk abin da ba in ya faɗi la ilaha kace kai kai kai karfa da kace zikiri ba kyau ya za ka ce kai zikiri bayan kace zikiri ba kyau in kace ayi da yawan ne ba kita to Allah ya ce ayi da yawa wankurullahi kaseera duk qur'ani za ga inda Allah ya horo a karbi zikiri a tayi safe da yamma bukuratan wa asilan bukuratan wa ashiyan bil gudu wal asali bil ashi wal ifkar ko ina za gani amma Allah tabaraka wa ta'ala bai ce ai dole ba yace wanda yake so wani wuri sai da sai da ya nuna yadda ake lazimi ma irin namu wato in yace bukuratan wa asilan baya nufin ko dariqa tijaniya ko qadiriyya a kowace dariqa dole suna bada umurni ai zikiri to amma da aka zo wajen ƙarshen suratul arafi sai Allah ya sifanta yadda muke lazimi ƙarara yadda muke lazimi yace za ku yi alquran fastami'u lahu in an karanta qur'ani ku sa kunne ku ji wa anfitu ku yi shiru ku ji alqur'ani domin mai karanta qur'ani ko kai kake karatu ko wani yake karatu ji ne naku ku biyu Allah ne yake magana to in za mu yi lazimi dole sai mu ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai mu ce bismillahir rahmanir rahim sai mun karanta fatiha to a lokacin da muke karanta fatiha Allah ce mu saurari abin da muke faɗa wa idza quriya alquran fastami'u lahu wa anfitu la'allakum turhamun to za mu shiga lazimi kenan wazkur rabbaka fi nafsika ka ambaci sunan ubangijinka kai kadai banda jam'i ba ma jam'in lazimi tadarruan wa khifatan kuma a cikin ba tsoron Allah da kuma ladabi saboda haka dole sai mun yi alwala muke lazimi kuma ba ma magana sai a cikin lazimi saboda tadarruan wa khifatan ai ladabi a fadan Allah kuma a sa tsoron Allah cikin zuciya lokacin da ake lazimi saboda haka ba a- ba ma magana in muna yi kuma dole sai mun yi alwala muke yi tadarruan wa khifatan wa dunar jari min alqawli kuma ba sai kada ku bayyana ba ma bayyana lazimin mu a wai muke yin sa bil hudu'i wal asali ko ku yi shi safe da yamma wala takun min al-ghafil kaka jefar da kanka ka zama marafkani wanda ba ruwansa da Allah kaga lazim ya ka faɗa na fili in kaje cikin hadisi kuma a gaya maka wazifa qarara idza marantum riyadil jannati fartau qalu ma riyadil janna qala ila zikr in kun wuce ana kiwo a dausayin aljanna kar ku wuce ku zauna a yi kiwon tare da ku sahabbai suka ce ina ne dausayin aljanna annabi ce inda aka yi fage fage ana zikirin Allah to mu da- duk abin da muke yi ga hujjarsa a fili cikin qur'ani da hadisi duk wanda zai gaya maka ba kyau ko maganan banza zai gaya maka Do- kowane malami ya bar ɗariƙa ya shiga wani abu na samun kuɗi da ai ɗariƙar yake yi to me yasa ya bar ɗariƙar ai wani abu aka bashi idan ka kira wani mutum ya ba da shaida aka ce ku tafi sai rana ya kyau aka sake rana ya kyau ya ba da shaida ku ce ku dawo rana ya kyau rana na uku da ka dawo sai ka canja shaida lalle ka karbi wani abu kenan ko tunda kun karbi dariƙa da kuna yi me yasa kuka bari kun karbi wani abu ne to saboda haka wallahi duk mai sukan dariƙa da gangan yake ya san dariƙa tana da kyau shi dai ya karbi wani abu wani musulmi zai ce la ilaha illallah ba kyau wani musulmi zai ce istighfari ba kyau wani musulmi ne zai ce safi annabi ba kyau to menene mu ne zai ce to ai wani sai wani ya baka izini sai wani ya ba ka ji jahilci ai izini ko a harkar duniya wanda yake ba izini bai san duniya ba balle harkar addini idan ƴan sarauta sun nemi sarauta wanda keymakers da gwamnati su mai- suka rubuta sunan ce mun baka izini kai ne sarki me yasa ya fi ƴan uwansa ba saboda samun izini ba idan mutane suna noma wannan ya je ya nemi takardan ah, CFO izinin gwamnati ta zama tasa wannan ko bai nema ba in an zo koran su wani ne za a kore shi ba wahala waye ko ba za a kore shi ba sai yi magana da shi mai izini din nan daga gwamnati malami bai da iko ya shiga kotu yayi shari'a in gwamnati bata bashi izini ta nada ta bashi takarda ba bambancin zina da aure izini da rashin izini fanki wanda bi izini alihin nan sannan a ce wai dariƙa wa ai abin da ya bata ta izini a to rashin izini zina ne idan an ce to menene dalili to kuna so ku ce mana annabi ya koya aika ne ya ba shehu ku shehu tijan ta bai koya aika ba shehu tijan tana da shekara bakwai hadda qur'ani a'udhu billahi minash shaitanir rajim ne babu a ciki ko bismillahir rahmanir ko fatiha ko astaghfirullah ko salatin annabi ko la ilaha illallah sai da ya kai shekara 46 tukun ya kawo wannan dariƙar to to me yayi ma'anar ta mu da muke yi fatiha kuna yi za ku samu lada amma in ba kwa sukan namu amma in kun soki namu na kuma ya soku to me bambanci da bambanci da yabo ne misalin shehu tijjani ya yi abin yabo a fadar Allah fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yabe shi aka bashi wani abu aka ce je ka duk wanda ya yadda yayi irin naka shi ma zai shiga cikin wannan yabo kamar yadda za a tara mutane gwamnati ta kira mutane ta tara mutane akwai waɗansu ƴan Najeriya sun yi abin yabo za mu kira taro mu yabe su kowa za ku ji abin da ya sa aka yabe shi a kira mutane a yabe su a ɗauki wani abu a cikin wani abu mai ƙirƙiri a miƙa musu riga kenan a raba a basu kuma rigar nan suna da irin riguna a gidansu ba wasu da shi ba amma wannan rigar gaban ce tana da salsala saboda haka dan dariƙa istighfarin sa yana da salsala salatin sa yana da salsala la ilaha illallah yana da salsala kuma yana da marar salsalan ma irin na kowa da kowa izini biyu kenan saboda haka mutane bai kamata su rika shigan abin da bai dame su ba su wanda suka karbi kuɗi suke sukan dariƙa to kai da ba ba kuɗi mai ka karba kake sukanta Allah ya ce man azlamu mimman mana masajid Allah an yuzkara fiha su duk azzaliman duniya ba azzalimin da wanda ya kori masu zikiri daga masallaci su wannan masu zagin wali je kai wajen su da Allah ka ce muna so mu shiga masallacin nan zamu yi zikirin juma'a ka gani za su barka za su barka ba ka shiga masallacin Allah bane masallaci masjidul dirari ne masallacin Allah kan sallah da zikiri ake a cikin sa tunda Allah ce duk wanda ya kori masu zikiri a masallaci ya fi kowa zalunci kuma innamu ne masajid zikri was salah masallaci da an gina shi don zikiri da sallah ne ya yi lalina amanu ya ku muminai in ji Allah ba mutane kawai ba a'a muminai zaɓaɓɓun bayan Allah uzkurullah ku ambaci Allah ku ambaci Allah uzkurullah kasiran ku ambace shi da yawa shine allazina yuzkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim da yawa din shine kana zikiri a tsaye kana zikiri a zaune kana zikiri a kwance ala kulli halin zikiri duk ibadar da Allah ya wajabta kan mutane tana da shar'i tana da lokaci tana da lissafi ban da zikiri akwai lokacin da aka hana sallan nan da akwai lokacin da aka hana ka yin ta idan baka da alwala ga ruwa a zaune an hana ka yin sallah idan ka yi gama sallar la'asar an hana ka yin nafila in ka gama sallar sabi an hana ka yin nafila azumi an hana ka yin azumi ranar sallah komi yana da iyaka a lissafi in ka kara kan lissafin nan sai an mayar maka a ce ba a so man za da fi salati nila ba da salatu duk wanda ya kara sallah kamanta an kori sallar ba a son ta amma zikiri bai da iyaka kasiran Allah ya ce to Allah ya ce uzkurullah kasiran ku ku Allah zikiri mai yawa in ya ce kar ka yi magana Allah zaka ji ko magana wancan mutumi to magana Allah shi shi ya wajaba abi uzkurullah ku ambaci Allah zikiran kasiran zikiri mai yawa wazifa kenan da zikirin juma'a wasabbihu bukratan wasila ko ku rike lazimi safe da yamma bismillah هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما a wannan wuri in wa'ancan mutane sun zo kan wannan aya sai su ta kame kame su ta kame kame ai kasiran dai kowa ya san kasiran ko mutum bai taɓa zuwa makaranta ba ya san guda biyu ya san kalilan ya san kasiran wanda bai taɓa yin karatu ba ya san kalilan ne kalilan da larabci ya san kasiran ne kasiran da larabci to Allah ya ce ai masa zikiri kasiran ne ma'anan wannan to ya ce su ko munafikai wala yadhkuru Allah illa kalilan ba sa zikirin Allah sai da kyar su dan kadan to Allah ya ce mu mai suna yi kasiran munafikai suna yi kalilan to kai wanne ka zaba kalilan din don ka zama munafiki ko kasiran don ka zama mu'mini huwa allazi yusalli alaikum shi Allah din nan shine yake muku salati wa malaikatuhu da malaikunsa man salla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asharan wa man salla alaihi asharan sallallahu alaihi biha mi'atan wa man salla alaihi mi'atan sallallahu alaihi biha alfan ومن صلى عليها ألفا زامت كتفه كتفي على باب الجنة وفي رواية من صلى عليه ألفا كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب كي وألا كي وألا ذكري كي النبي صلاتي إن كي وألا ذكري كي النبي صلاتي ألا ده كنسا زي مكو صلاتي إن كي وأنه مو صلاتي قداء يتك ألا زي مكا صلاتي قوما إن كي وأنه مو صلاتي قوما ألا زي مكا صلاتي تري إن كي وأنه مو صلاتي تري ألا زي مكا صلاتي دبو إن كي وأنه مو صلاتي دبو za ku shiga aljanna tare da annabi kafada da kafada to an kwarai sai maka da wannan shi kuma salatin Allah banda Allah da yake wadancan su ba san addini ba sai su ce wai laifin salatul fati an ambata mata lada da yawa ladan ta ki yawa wai in kai salati guda ɗaya za a baka ladan salati ko ni salati dubu ɗari shida wannan ladan yayi yawa sai ce to a faɗo mana wani salati wanda ake ganin damansa mai magana a kansa misali Allahumma salli ala Muhammad wa sallim ina ji an yadda da wannan to suna zama Allah da kadan ne bari ka ji yanzu wannan salati kowa yayi irin wannan salati yanzu ki Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim to Allah da ikonsa da faralarsa yayi maka salati goma irin nasa salatin Allah guda goma din nan in an ɗauko ɗaya cikin salatotin Allah guda goma nan a tara ladan ibadun mutanen Kaduna da mutanen Najeriya da mutanen Afirka da mutanen duk duniya a yi tsubin ladansu duk gaba da ladan ibadunsu a kawo salatin Allah a kara ladodin ibadun nan sai zama inda ku yanfadu salatin Allah zama inda Allah ya baki ladan da aka jibga din nan komi yawansa sai zama na bayin Allah ne abin da yake na bayin Allah ku akida yake komi yawansa amma abin da yake na Allah ba wanda ya san iyakansa to wannan salatin na Allah ne wannan ladan kuma na mutane ne kai a ganin ka wanne ne yafi da salatin Allah da ladan ibadun mutane salatin Allah ya fi to kaga salatin da kai ganin daman sa ma kenan ushurin sa ya gagara a gano ladan sa ushuri balle dukansa balle kuma salatul fati kuma yana da iko yadda ya ɗaukaka annabawa akan junansu walaqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd yadda ya ɗaukaka manzanni akan junansu tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd dan ya fifi ta wani salati akan wasu salatai wa zai tambaye shi don ne ko da yake kullum ba a tambaye sa don ne balle yanzu saboda haka duk mutumin da kake jina zagin salatul fati bai da rabon lahira domin ya ki allahumma ya ki salli ala sayyidina muhammadin ina zai je aljanna bayan ya ki allahumma salli ala sayyidina muhammadin sauran duk abin da ya biyo baya dai sifofi ne salati ya kare tun daga nan da an ce allahumma salli ala sayyidina muhammadin salati ya kare sauran duk kirari ake wa annabi muhammadu ko kuma addu'a to duk wanda ya soki salatul fati ba zai shiga aljanna ba sai da ya tuba domin ya soki sunan Allah Allahumma ya soki sunan Muhammadu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuha allazina amanu kullu dhikran kaseeran wa sabbihu bukratan wa asilan huwa alladhi yusalli alaykum Allah inna shi yake muku salati in kun yi wa annabi Muhammad salati huwa alladhi yusalli alaykum wato ya muku gafara ya muku rama in kun yi wa annabi salati wa malaikatuhu da mala'ikunsa liyukhrijakum da ya fitar da ku min zulumati daga duhun kafirci zuwa duhun zuwa hasken musulunci daga duhun jahilci zuwa hasken hasken ilimi daga duhun hijabi zuwa ga hasken ma'arifa wala yusalli alaikum malaikatu liyukhrijakum min zulumati ila nur wa kana bil mu'minina rahima shi Allah bai gushe ba haka yake mai jin tausayin bayansa muminai ne wanda suke masa zikiri wanda suke wa annabinsa salati da saura da yawa
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد له أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما mutanen da suke yawan zikirin Allah wanda Allah ya ce zai ba wa zakirin la kasiran wa zakirati a addan lalun maghfiratan wa ajran azima dinnan da yace ya yi kullu zikran kaseeran wa sabbikan wasilan dinnan to hu da yace huwa alladhi sallala alaikum malaikatuhu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima tahiyatu yawma yalqawnahu salam ran da su gamu da Allah za su ji dadi in sun gamu da Allah Allah gaishe su zai yi ya sa kuma mala'iku su gaishe su Allah ya gaishe ce salamun qawlan min rabbir rahim sannan su kuma mala'iku salamun alaikum ibtum fadkhuluha khalidin salamun alaikum zaman lafiya ya tabbata gare ku ku zauna cikin aljanna har abada masu sallah wanda suke sifofin waɗannan sifofin kenan tun daga innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati har zuwa zakina kaseera zakiyati sune tahiyatu yawma yalqawnahu salam ran za su gamu da Allah gaisuwar da Allah zai musu salamun qawlan min rabbir rahim malaku kuma ce salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin tahiyyatu yawm al-salam wa addahum Allah ya shirya musu ajran karima ya shirya musu lada mai girma
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا za mu tsaya daga nan in kana da karatu ka karanta in lokacin zai isa sauran minti biyar sauran minti biyar a yadda muka zo
Wasiƙa daga akwai wata takarda na gani jarida aka nuna mini to wannan jarida ta yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jafa'i me ya sunan jaridar Tuesday lalle na da wata rana sha shida ga watan sha daya to ta yi wa annabi Muhammad jafa'i ya kamata a samu lauyoyi musulmi su yi karan jaridar su yi karan jaridar ta yi wa annabi Muhammad jafa'i abinda ta faɗa mu ba za mu faɗa mu musulmi ne mu musulmi ne abinda ta faɗa dangane da annabi Muhammad mu ba za mu faɗa mu musulmi ne akan maganan nuna sarauniyar kyau din nan ne suka faɗi miyagun magana tare da game da annabi Muhammad wanda mu ba za mu iya faɗa ba a samu lauyoyi musulmi su yi karan wannan jarida ba za mu yadda a ci mana mutunci wa annabi Muhammadu ba ba za mu yadda ba kuma a daina sai wannan jarida tunda tana wa annabi Muhammadu jafa'i a duk musulmi kar ya saye ta tunda na tana wa annabi Muhammadu jafa'i kuma lalle ai- ai karan wannan jarida musulmi su yi karan jaridar ba mu yadda ba ta wa annabi Muhammadu jafa'i dangane da wai matan wai matan da za su zo sarauniyar kyau din ne sai suka yi wa annabi Muhammadu jafa'i ba abin da ya rage zai iya sai zaɓi ɗaya cikin su ya amma.
to abinda suka faɗa dai mutum ya karanta jaridar ya ji mu ba za mu faɗa masa ba mu faɗa yau wato shi ne.
jafa'i suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam lalle ayi ayi ayi karan jaridar a samu lauyoyin musulunci karan jaridar kuma kada a saye ta sai sun sai sun tuba
Akan kan yawo sai wani yanzu da fiye da mahimmanci amma sai gobe za mu karanta sai- sai a yaji aho. Sai a yaji aho.
Wal- Allah ji gamu Amin.
Allah ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu mu Allah saka ta wani mu da alheri Allah ji gamu sun yi maza da mata rayu da matattu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye kasar mu Allah ya kiyaye mu musuluncin mu Allah ya karya kafir Allah kunyata su Allah tozarta su Allah ya karya kafir Allah kunyata su Allah tozarta su cikin kasa da wajen kasa Allah ya taimaki musulmi Allah ya karfafe mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu lafiya da mun lafiya da kwanciyar hankali albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah biya bukatun da bukatun wanda suke neman addu'a wurin mu albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ta mutu musulmi ta mutu musulunci albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya musulmi maza da mata rayu da matattu Allah biya dukkan bukatun mu albarka ne sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم على اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد مفتاح الفتوحات سيد وقاته تلك الركن ختما مقدما لا إله إلا الله لا إله إلا الله يهيم على كل الأنبياء مدار الجهود لك الأدراك واصبر وعظما لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول من المولى وآدم ودنية ويسرى رسولا دائما ومعلما لا إله إلا الله لا إله إلا الله ونشآته تنبية عقيدته لذاك أتى مقاتلا ومقدما لا إله إلا الله لا إله إلا الله فآل جميع دعاء محمد فمنه إليه كل شان يعلما لا إله إلا الله لا إله إلا الله مواهب رب العرش فاها محمد يا رحمته ويا رحيمه إلا الله كثير نذير مخرج وقعت من جواد كريم باسط يكثر العلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله أن أمين ويسر في مبتدى عجيب إله الحسن برقا ومحتمى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لأبيض مستشفى القمامة بوصفه به إلى رب ذلك كان مهمنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله قل ذا جميع الخلق أحيا بنوره وأرسلهم آية لك وعلما لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله نفسه أحمد ثانيا فما بسط جوهر لن يقدما لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامهما الآب والصحب الكرام ذنما لا إله إلا الله لا إله إلا الله فإن تسألني عن حبيبي وسيدي فطاعة حبيب الله لو خير لهما لا إله إلا الله لا إله إلا الله فربتي وسعت فربتي لذكره صلاة ومدحا لمقدره ظلما لا إله إلا الله لا إله إلا الله فمن رام ذكر في اشتياق لنبينا فقد رام أمرا مستحالا محرما لا إله إلا الله لا إله إلا الله فمن رام نفس البدر يوما بعصر وما رام أوت الأمس يوما بعظما لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن رام تكلف عيبا فذكر ولكنهم قد عادوا ترجما لا إله إلا الله لا إله إلا الله